بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren sha uku ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da goma ashirin ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 446 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullah ta'ala taken karatun shi ne karatun hadisi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam ya azata mu aiki da su da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wanda ke number 4 madarkaci road gaskiya ne au zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina don cimma manufofinsa na da'awa allah i da nufi mu kuma allah ce muke mu kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuto za mu fara ta kansu sannan wa'ancan fankokin duka da suke gefancen a kashe su waɗanda ba waɗanda suke ba mutane abin nan ba akwai tamboyi da aka rubuto kama ka wanda ce malam ina neman dalili daga alƙur'ani da sunna akan suwaye salaf menene haƙiƙanin ma'anar salafiya da yaren larabci da kuma a yare na shari'a sannan menene hukuncin bin salaf wannan tambaya ita ba kamar mun taba mai amsa ta amma za mu mai ta saboda yawan tambayoyi da ke biyowa akan wannan matsala din na farko bari fara da tambaya ta ta tsakiya cewa suwaye salaf salaf a larabci abin da ake nufi dukkan abin da ya riga ya wuce gaba daya kamar da Allah ke cewa a Qur'ani sau da afallahu amma salafa Allah ya yafe abin da ya gabata amma salafa ai amma maza shi ake cewa salaf wanda suka gabata shi ne a larabci to amma a harshe na shari'ar musulunci karmar salaf tana gazgatuwa ne akan wasu jinsi na mutane wani generation haka su ne annabi da sabansa da tabi'ai wasu kuma kansa da tabi tabi'ina wannan jinsi wannan nau'i na jama'a su ake cewa salaf domin mu musulmi ba mu da wani abu da yafi mana addini to waɗannan su ne suka riga suka gabata addini su ne na farko annabi muhammad sallallahu alaihi da sahabbansa tabi'ai ɗaliban sahabbai sai mabiyansu to wannan su ne mutanen farko a cikin wannan addini su haka ake ce da su salaf magabatanmu ina fatan fahimta to amma a hanci shari'a in an ce wannan su ne matakin farko sannan ba wai su ɗin duka ake cewa salaf ba sai waɗanda suka bi da kyautatawa generation ana ce da shi salaf amma ana kallon waɗanda suka bi da kyautatawa walladina tabawon bi ihsani wani suka kyautata wajen biyayya waɗannan magabata suka bi manzon Allah da sabai suka bi aƙida ta gari wannan su ake cewa salaf banda wanda ba su bi aƙida ta gari ba ina fatan fahimta wannan a gurguje kenan to in ka gane haka to su salaf sai a koma mai hukuncin bin su da muke cewa abu salaf abu salaf muna cewa bin salaf wajibi ne baka da zabi ina fatan fahimta na ce bin salaf salaf bin su wajibi ne ya kamata ka tantance salaf ko salafiya ba ƙungiya ba ce ba kaman ƙungiyar izala ba ne da malam sama'il idris ya kafa ba kaman ƙungiyar tijjaniya ba ce kamar wanda tijjani ya kafa ko ƙungiyar ƙadiriya da wanda ƙadir ya kafa a salafiya ba wai ƙungiya ba ce ba ta da wani wanda ya kafa ta sai Allah ta manzan Allah sa sai bayanin kuma menene abin da ake domin kafanci bayan tun farko cewa salaf annabi da sabai ake ne tabi'ai to za gane ashe ba kungiya bane wannan kenan jama'an fanci wani abun ko waccan a kashe ta mi amfani ta ne waye kunna ina fata an fanci wannan abun yauwa wato ku gane bane karas tana damun mu ne tana hana karatun daidai ne in dai bukatu mutane sun samu bukatar da wanda ya hana su jin zafi ya ishe mu ina fatan fahimta so salaf wato su ne wa'annan ka fahimci ashe zai a ce maka bin annabi gan dole ne ko ba dole ba ne aka ba ka yadda ka ce a ce maka zaɓi ne biyya ga manzan Allah ba ba zai a ce maka zaɓi ne biyya ga wane ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to dalili da ka tambaya akan me dalili kan cewa akan salaf da kuma wajibi ne a bi su dalilai da yawa a cikin ƙur'ani da sunna malamai suna kafa hujja da ayyukan ƙur'ani ke cikin sautin nisa Allah na cewa wa man shaqiqi rasul min ba'd ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce wa man shaqiqi rasula duk wanda ya tsaga kara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah fi shiqqin wa huwa fi shiqqin akhar manzan Allah ya ce a yi nan shi kuma yana manzan Allah ya tsaya can shi kuma tsaya can wanda ya tsaga kara da manzan Allah ya raba hanya da manzan Allah yin mashaka da manzan Allah wai tabi ghaira sabili wa mashakar min ba'adi ma ta bayyana lahul huda bayan shiriya ta gama bayyana gare shi ga qur'ani ga sunna malamai suka iya sun fassara masa wai tabi ghaira sabilil mu'minina sannan kuma ya bi wata hanya ba ta muminai ba to a nan almu'minina da Allah ce wai tabi gaira sabilin mu'minina dole su waye mu'mini dan anan annabi ya rawa wawu ta adab tana hukuncantar mugayara so a rasulu daban almu'minuna daban sai dai Allah ya nuna cewa ƙarshen azaba zai faɗa ta biyo ne sakamakon ƙin ko ko sakamakon raba gari da wa da manzan Allah sakamakon ƙin bin hanyar muminina to suwaye muminina ba ka da zaɓi dole su ne sahabban manzan Allah salasan domin su ne aka sauka da ƙwani a wani lokaci ɗin wani na cewa ashe manyan tabi'i gaira sabili mumina duk wanda ya ba hanyar da ba ta mumane ba ba ta sabai ba to nuslihi jahannama Allah zai kona shi da wata jahannama kuma Allah ce wa sa'ad masira tir da irin wannan makoma ina fata yawa su sa hankali sosai su banci wannan aya da kyau wannan aya ƙara tana bayyana mana wajabcin wane biyayya ga manzan Allah sannan kuma rashin na haramta mana bin wata hanya ba ta salaf ba ba ta sahabbai ba don kun fanci wannan abin sannan haka Allah maɗaukakin sarki faɗa sun sauba wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina taba'uhum bi ihsani Allah ce radiyallahu anhum ورضوا أن وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يتسابقون الأول من المهاجرين ما سرقرقش مهاجرين والذين تبعوهم والأنصار دا أنصارا والذين تبعوهم بإحسان da waɗanda suka biyo su kaga ashe Allah ya dauta mana mene biya ga almuhajiruna wal ansar kuma sai Allah ƙara da cewa bi ihsan da kyautatawa ina fatan fahimta wannan ayatan ga cikin dalilin malamai ke kafa wajabcin biyayya ga hanyar salaf su ne sabon manzon Allah tabi'i da suka gabata fa akwai ayi da yawa bari in kare mana da hadisi guda daya wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi haka Imam Tirmidhi ya fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iftaraqatil yahud wan nasare ko yahudu da nasara sun rabu su yahudu sun kasu gida 71 nasara ka 72 annabi ce wannan al'umma kuma za ta kasu gida saba'in da uku annabi ce kullu hafin na illa wahida duka wata su tafi sai bangare guda ɗaya ina fatan fahimta a wata sai ana ce hiyal jama'a su ne jama'a ina fatan fahimta a wata sai annabi ce wasu yi ce da su suka har suka ce ya rasulullahi to su waye wa'annan mutanen da za su tsira cikin kashi saba'in da uku nan sai annabi ce su ne waɗanda suka saura suka tsaya tsayin daka ma ana alaihi wa ashabi akan abin da ni nake akan shi da ku sahabbaina Allah fata kun mun ci hadisi annabi ya ce duk za a rabu za a samu ra'ayi mabambanta za a kama hanya hanya da ba annabi ya ce to amma akwai bangare ɗaya da ba su shiga wannan halakar ba su ne waɗanda suka wanzu akan abin da ni nake akai da ku kuma kuke akai to wannan kaɗan ke daga cikin dalilin cikin ƙura'ani da sunna wanda suke nuna mana cewa ashe bin salaf in ka fahimci suwaye salaf ana cewa annabi sabai tabi'ai in ka fahimci salaf ashe bin su dole ne kenan sannan kuma ka iya cewa to me shiga da tabi'ai shi da sabu malami suna cewa hadisin Umar bin Hussein Bukhari musu fitar da shi alabi na cewa khairun nasi qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum ko annabi ce mafi alkhairin mutane sannan masu biye da su masu biye da su daga nan baya ne kuma za a samu mutane su kama hanyoyi daban-daban wannan da wannan malamai suka shigar da suwa ne tabi'ai a cikin wannan generation na salaf ina fatan dan wannan bayanin an fahimta ko ya gamsar to Allah sa mu dace da haka mu da muke kira a tafarki na salaf salafus salih muke cewa salafiya da haka in ka ji an ce salafiya ana nufin jama'a da masu kwaikwayon salaf yanzu kai ma idan ka zama aqidarka da take-takenka ƙur'aninka hadisinka yadda kake ibada sallah salati azumi da sauransu kana kwafa ne daga salaf sai a ce anta salafiyun salafiyun fil aqida wa fil ibada wa fil mu'amala kai salafi ne a cikin aqidarka da ibadarka da mu'amalarka saboda komai kana koyi ne da su ina fatan fahimta amma in ya zama mutum kuma shi yana ganin salaf gaskiya eh mutanen kirki ne amma aje su amma yanzu zamani ya kai ga ya kamata a modernizing din addini a yi kaza kaza a shigo da kaza kaza to kai ba za a ce da kai salafi ba dan baka dauki hanyar su ba ina fatan fahimta wannan abin da haka sai a ce da kai khalafi kai khalaf ne wanda ya biyo baya da sharri shine khalaf wanda biyo baya da alkhairi wanda zai taba wani bi ihsani sai a ce da shi mai salaf da haka mu ɗan salafiya a babun aƙida kullum muna ƙware mu ga me dace da salaf a babun aƙida babun ilahiyat abin da ya shafi a tauhidin uluhiyya za mu makale in ka ce wani na azurtawa sai mu ce a'a salafiya ba su da wani aƙida wani azurtawa sai Allah kaɗai ka ce wani na kashewa mu ce ban yadda ba wannan raka mace ban mai da baka ce a bauta ruku a roƙe sai mace san bai isa ba ba wanda za mu roƙa sai Allah domin abin da ya zo a cikin ƙur'ani da sunna shine a roƙi Allah shi kadai wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ina fatan fahimta to idan ka zo ka ce wani yana da siffofi na Allah mace ban mai da ba kai ba salafi bane domin salaf sun dauki siffa Allah sun ba shi kadai ne ba su hada da wani ba idan ka zo da wata ibada kana sallah wata idiga ta nan kamar sallar mahaukata sai mu ce ba za mu za mu koya ne ya manzan Allah tun daga ta da ikama da kabbara harama ya annabi yake yi ya sahabbai suke yi ya suka nakalto ya tabiya suka sai mu ce to irin wannan ya gamsar da mu alwala sai mu ce sai yadda annabi yi sai yadda sahabbai suka karanto haka za mu to wannan sai in mutum na aka sace da shi salafiyu ina fatan fahimta kuma wannan hanya ta kaɗai ce Allah ya lamunce tsira a cikinta amma duk wanda ya kama wata hanya ba wannan ba kuna jin dabin da Allah ce Allah kyauta wa man shaqiqa rasulan min arwata ba da mata bayin huda wa yatabi ghayra sabilin min lawni mata walla wa nuslihi jahannama sa'at masira wannan dai a goje kenan bayanai dai kan salaf da salafiya ba zai kare ana yin sa ba tare da muhadar da lacoci za a ci gaba da insha Allah har mutane su fahimta saboda akwai misconception daga mutane sun dauka salaf ko an ce salafiya wata kungiya ce wasu samarin ko marasa mutunci sai suka lalata abin sai mutum ce shi ma salaf ne kawai da ji albani ya burge shi a wani karatu ko malam jafar sai ya zo da wasu miyagun halayen shi baya bin salaf a cikin al'amuran a sallah kawai ke bin salaf ina fatan fahimta amma a mu'amalar shi babu salafiya a sauran abubuwa ba salafiya sai ga yana bata image din da'awar alhain ta da wankakkiya ce tas lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik ina fatan fahimta sai ga mutum yana fada da yan uwan shi wai shi salafi ina aka ga maka salafi na fada da yan uwan shi ya danwa ai salafi ya fi kowa nagarta irin su ne in sun bar waje ake kaico ake da na sani ina fatan fahimta shi salafi ne sai ga yare na kowa anguwa a ba haka salafiya suke ba mu da muke da hadisi annabi ya ce wanda yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba aka nemi maza Allah me girman kai ce wulakanta mutane da rena su da kuma kin gaskiya to za ka kana salafi kuma ka zama kariyar mutane kawo na rakanta su kana kin gaskiya ina fatan fahimta to image din waɗansu da al'adu suka zo da al'adunsu da halayensu suka ce su ne salaf su ne salafiya wannan bai shafi manhaji da aƙida ta salaf ɗin ba ta haka abinda muke ba duk matasa da suke sha'awar manhaji da aƙida na salaf babu shakka Allah muku albarka abu ne mai kyau wannan to amma a je makaranta a koya aƙidar da manhajin koya ake jama'a mu zama muka yi maka malamin mu ya koya malam albani shi ko malam albani ko yayi a wajen nashi malaman a duniya tun daga nan najeriya wajen irin su abubakar gumi har aka danganta zuwa kasashen larabawa da sauran malamai a ƙasa haka yi koyo kuma ya koya mana da haka kawai ba wai don kaga abin eh ana yayin salaf ka ce kai ma salafiya alhalin baka san kuma ka zo ka bata addini shine malam albani ke cewa ya Allah idan haka san zamu canza daga wannan manhaji da muke zami wasu ɗabi'u da zamu lalata tunanin salaf har a koma ana jin haushin magana sau da ya ce Allah ka kashe mu kafin lokacin saboda kai kana salafiya kana cewa kaza kaza kana bata sunan ka ji an ce su waye salaf da su kake kurin bata wa suna kuma ka ce salaf salafi wannan ka lazimta kanka aiki ne fa ina fatan fahimta ka je ka ji salaf tarihin salaf din duk inda suka je alkhairi suke zama ba shar suke zai wa mutane ba Allah samu dace kuma kar wani ya dauki wannan maganar tawa ya kwana da ita ya je ya samu wani ustazi ya kafe akan wata aqida ko wani hadisi yana karantarwa wasu jahilai sun darma ce to kaga je malai baga irin su ne wayannan ba haka nake nufi kuma ba Allah sa kun fahimta yawwa to Allah samu dace wannan tambaya cewa malam shin ya halarsa ka ba ma wanda ba musulmi ba kyautar kaza a ranar bikin Christmas bai halarsa ba ka ba shi kaza don yi kirsimeti bai halarsa ba haka kurin ina fatan fahimta amma a ma'aikata kai ne oga a ma'aikata kai ne famanin sakatare ka ba musulmi raguna abin nan su ma lokacin abin nan da kudin ma'aikata za ka ba su wannan abin domin adalci ne ma'aikata wannan a wajen amma ka kurin don abokinka ne kai mai kara ka ba shi wannan to ba daidai ba ne allah samu dace idan wanta ba muna babu sibabi taqdimin dhuhri fi awwal waqti fi ghairi shiddatil har babun da ke man bayanin musabbancin gabatar da azhar a farko farkon lokacinta a lokacin da babu zafin rana in ba manta ba mun kwana hadisin ne da malaki ta qala haddathana abubakar ibnu abi shayba wa qala haddathana abul ahwas sallam bin sulaimin ana abi ishaqa an sa'id bin wahab an khabbab qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضاء فلم يشكنا نمك أخوانكو نعم قال سامو داتي ما نتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ما أبو بكر ابن أبي شيبة بام حديثي سننش عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة سيتي قال حدثنا أبو الأحوص مال أبو الأحوص يا بام حديثي سننش سلام ابن سليمي عن أبي إسحاق daga malam abu ishaq as-sabi'i sunan shi amur ibn abdullahi alhamdani as-sabi'i sai ce an sa'id bin wahabin daga sa'id ibn wahab yace an khabbabin daga khabbab ibn arad qala yace shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni salata fi ramda mun kai kuka shine shakauna mun kai mun kai complain mun kai kuka wajen manzon Allah fi ramda game da tsananin zafin yashi an fahimta falam yushkina sai bai amsa mana ya warware mana kukan da muka kai masa ba shine lam yushkina sai ai lam yujibna bima talabnahu minhu bai amsa mana abin muka nema ba da mun je ne ce mana to a bari sai lokaci kaza amma manzo Allah ya sauri cewa a ku yi sallah a farko wani lokacin nata da yaso jama'an fahimci wani abun ko wannan hadisin yana karanta da na farko kuma kawai gabata mun yi bayani kan shi khabbab ibn arrat din da tarihinsa sannan wannan hadisi na mana cewa lalle idan lalle idan lokacin sallah yi to karan farko mutane musulmi zai shi sallah manzon Allah bai daga masu kafa ba tare da wannan uzuri nasu Allah samu dace to malam sai ce al mas'ala mas'alatul ula mas'ala ta farko ce wannan hadisi khabbab ibn arati malam muslim kai roto bukhari bai roto ba almasalatu thalitha thaniya masala ta biyu game da suka fitar da hadisin ga sunan malamai ne da yawa kamar su imamu nasai ibnu maja abrazak bayalisi humaidi ahmad ga sunan da sun fitar da hadisin to malam ce almasalatu thalitha masala ta ku fi fawaidi game da fa'idojin da zamu ƙara shi a hadisin minha daga cikin na farko ce isi babu ta'jili bi salati bi salati zuhri fi shidatil harb an so a gaggauta tsai da sallah azhar a tsanin zafin rana waqad taqaddama malam sai ce to wannan bayanin ya gabata anna hadha kana qabla al-amr bil ibrad wannan ya faru ne kafin a bada umarni da cewa a sanya ita sallah din fasahihu abin da yake ingantacce anna hadha al-hadith wannan hadisi na khabbab mansukun an share shi bi hadith al-amr bil ibrad saboda hadisin ka zo ka ce a sanye sallah din amma da farko ko mun tsarin zafin rana annabi ya ce sai su sallah wani lokaci din amma daga baya mun kan hadisin suka nuna a to in ana tsananin zafin rana din sai a abin nan sai a ibradi din Allah samu dace wa min ha daga cikin fadin ce ma kana alai sahabatu min maraji'atihim lin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan yana na mana irin yadda sabai suka kasance suna mai da al'amura zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fi ma a shikal alayim cikin dukkan abin da ya rikice musu wala ya taƙaddamu na bai ne dai ba sa gaban kansu imtithalan li qaulillahi ta'ala saboda biyayya ga aikin faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi inda Allah ce kuma su imani kakko shige gaban Allah da manzansa wannan yasa duk abin da ya taso sai su koma su tambayi manzan Allah mai hukuncin haka mai hukuncin kaza to mu ma salaf duk abin da ya taso haka muke cewa sai mu koma ga mai hukuncin Allah mai hukuncin manzan Allah cikin wannan lamari din ina fatan fahimta idan muka samu hukuncin Allah da na manzan Allah to ya isar idan ba mu samu ba babu qawlan lahu babu qala rasulu sai mu waya mu ga salaf ya suka mu'amalci matsalar in an samu in ba a samu ba sai malaman mu na zamanin mu sai su ijtihadi ko kuma za malaman mazhabobin suka gabata kamar Malik da Shafi da sauransu sai mu kalla sai mu koya daga wajensu ina fatan fahimta wa minha daga cikin fa'idodin yace annahu yabbagi lil abdi an yukallifa nafsahu fi tahammuli ma yashqu alaiha fi da'ati Allah ta'ala wannan hadisi yana kantar da mu ya kamata ga bawa musulmi ya matsawa kansa wajen daukan abin da zai koda yana da kunci a kansa wajen da'a ga Allah madaukakin sarki liyanala bihil ajral azim saboda ya samu lada mai girma da wannan takallufi din shine farko an ce su je sallah a zafi kuma haka suke suna tare da zafi din to haka ake so aka ce salaf saboda suke ganin falalar sallah a jami'i za ga mutum ma bai da lafiya amma ba zai zama gida ya sallah ba duk da an ba shi uzuri yakan ka a mai kama kama ga an jawo shi haka abubakar ibn abu abi shayba fitar da wannan asali din sai ga an kawo shi masallaci aji a sahu saboda suke ba ita sallah din muhimmanci amma mu dan kankanin uzuri zaga a cikin mai yana iya sa mutum ya bar wani abu ke wajibi a kansa kankanin uzuri amma su salaf kaji abu da ke cewa malake cewa yan bagilil abdi an yukallifa nafsahu ya kamata gabawa ya dora kansa ya dora kansa tahammula tahammula an yukallifa nafsahu ko tahammula ma yashqu alaiha daukan abin da yake kodar kunci akan tafi da'atillah a wajen da'ar Allah madaukakin sarki jama'a na fatan fanci wannan abu Allah dai ya samu dace amma kaga fa mutane ba haka ake yanzu ba in kaga mutane sun daure sun wahala kan abu to abin duniya ne kawai amma duk abin da yake na Allah ne zaka ba abin nan sai ka ji Kano wannan Allah ji kan dangi kanawa sai ka ga nan shagon fa mutum uku suna sallar jami'i in ka matsa can wajen mutum biyar suna haka can mutum wai mutum wai ba za a haɗa a tafi masallaci gaba da aji a tare a yi sallah ba saboda masallacin zai kai mita goma sha biyar tsakanin ku nan ko mal ibrahim tsakanin ku da masallaci haka biyu wuce daga nan zuwa makarantaccen tamu ba ba yaban zargi zargi nake ba za ga zargi suna da kokarin wannan abin yaga mutum ya yi tafiya sosai sosai saboda je masallaci musamman a kowane waje ma limam da ya iya sallah sosai kai ga har zaben limam da ya iya sallah ake wa lokacin mu ana ina fatan fahimta ba amma mutum wai ba zai bar kaso shi je wani abu ba Allah shi kyauta ana so dai mutum ya saba kansa yadda zai daukan wannan abun wallahi musta'an wannan sune fa'idojin da malaka a wannan hadisi zamu koma sama inda malaka cewa qala wa haddathana ahmad ibn yunus wa aun bin sallam qala aun akhbarana wa qala bin yunus wal lafz lahu حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم مالتي حدثنا أحمد بن يونس مال أحمد بن يونس يا بام حديثي وعون بن سلام دمالا عون ابن سلام قال عون مالا عون يجي أخبرنا وقال بن يونس مالا بنا نفرقوا كيشكم يجي واللفظ لو لفظ الناشني يجي حدثنا زهير يعني شي وانا مالا زهير ابن معاوية شيني مالا imam malamin malaman muslim guda biyu a cikin hadisi kun fahimta ai qala ce haddathana abu ishaqa yace abu ishaqa ya ba mu hadisi an sa'id bin wahab daga sai dan wahab an khabbab bin khabbab qala ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa shakauna ilai harra ramda sai muka mai kuka na zafin yashi falam yushkina sai manzon Allah bai amsa mana bukatunmu ba qala zuhairu sai zuhairu yace qultu la abi ishaq sai na ce wa malami na abu ishaq as-sabi'i a fi zuhuri wannan kukan da suka kai game da sallah azhar ne qala na'am sai malami ce haka ne qultu sai na ce a fi ta'jiliha a game da gaggautar da sallah azhar din ne suka kai kuka suna so a jinkirta musu a dan daga kafa zuwa lokaci qala na'am hawa yau malam abu ishaq sai ce duk ka faɗa daidai akan haka din ne jama'an fanci abin ko Allah samu dace malin shi qala haddathana yahbin yahya qala haddathana bishr bin mufaddal an an ghalib bin qattan an bakr bin abdullah an anas bin malik qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi shiddati al-har fa idha lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada alayhi malin shi haddathana yahbin yahya مالن يحيى دن يحيى يا بام حديثي قال حدثنا بشر ابن مفضل مالن بشر دن مفضل يا بام حديثي عن غالب القطان دغ غالب القطان شي كما يجي عن بكر ابن عبد الله دغ بكر دن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنهما قال دغ انس دن مالك الله قرا masa yadda yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun kasance muna sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi shiddatil har a tsananin zafin rana irin bazara din nan kun san ya shine suke da su can wajen to sai ya shi dau zafi sosai kuma ba su da takalma galiban irin da muke da shi din nan wani ma bai da takalmi a lokacin saboda talauci wallahi jama'a yanzu kowa kuma za su ce ai wallahi na masara ai kaza kaza wai talauci ya da mutane bin Allah kun fahimta wani fa wai saboda talauci saboda neman na abinci azhar la'asar magarba ya shahade sai yake gaba daya wai yana neman masara ba haka ake ba to duk talaucin da zaka yi baka kai talaucin sabon manzo Allah ba amma su talaucin bai kara masa komai sai kwazo a cikin addini mu kuma saboda ka ga shi sa muke kira zuwa ga abun manhajin salaf in kai salafi ne kana kallon yaya suka yi mu'amala da talauci da suka fuskanta sun yi talauci sun yi to ya saka da talaucinsu sun rude ne ya ke halasta ya ke haram kamar da ake yanzu wanda ce kai haram ɗin ma a kawo ta kawai ina ba in aka ce Allah ya ce a ƙaro ta Allah ya isa wai saboda yana cikin matsala matsatsi to salaf kaga sun shiga matsatsi malam haffa ta kai barku jama'a la haula wala quwwata illa billah akwai yadda wani bai da komai sai zanin shi guda ɗaya da shi zai ɗan ɗaura a kwarjallan shi a nan kwankwasarsa ya kuma ɗaya lige da shi idan ya datti ya datti gari ya waye yana so ya wanke shi ya je ɗaiɗaibo toka ko sabulun wanki ba ba sai a ɗaibo toka to a daren fa sai dai ya je wanke wannan bargon nashi ya faki mutane da mutane ya je gintun bishiya fake yana kama kama haka in asuba ta yi za a zo sallah asuba ya bushe bai bushe ba ka zai ɗauka ya fa a kasa ya zo sallah da shi ɗin har shi ne annabi yake cewa ya ku musulmi ya ku mata idan aka yi sallah ku daina saurin ɗagowa ina fatan fahimta da haka doka ce in aka yi sallah mata in aka da aka ce Allahu akbar an dago ruku sai sun dan jim tukuna sannan su dago musamman an tafi sujuda saboda ka ta sujuda aje a ga wolayen wani saboda tsabar babu din amma wannan bai hana su bin Allah ba kuma da wannan talaucin suka kare kowace gwamnatin duniya a wancan lokacin duk wata gwamnatin kafirci da wannan talaucin suka bi suka karya ta oh ikon Allah yau kuma tana da riga kala biyar wani ma ya kai kala goma wani ma kala ashirin amma kukan talauci yake kuma talaucin ya hana shi ba Allah haba jama'a bai mu kan adalci ba fa ka je ki Allah ke sallar sai talauci hana ka wani ma har ya fushi yana faɗin maganganu shi yau Allah bai yayi bai wai yayi bai yayi bai bai ga abin da bai ga riba ba kun sa ko masu wannan magana eh ka gani wai shi ya biya ya yi sallar ya yi sallar ya yi azumin ya yi sadakar ya bi iyan kuma shi hanzu ya ga cikin talauci ke shi wai ya Allah zai mai haka wai anya ma gaskiya ne abin da ake faɗa to kaga amma na ji ne salaf mu za mu ga karanto maka irin wannan tarihi ka ji ba kanka aka fara ba akwai wanda suka riga ka cin addinin sun yi wannan abin amma da suka haƙura ka da Allah mai da su sai da mai da su sarakunan duniya sarakunan duniya manyan ƙasashe suna tsoronsu a lokacin ka ɗauka ka ce kamar rasha da amerika da china a wannan zaman da ingila sai da suka koma suna tsoron musulmi tsoro firgishin aka ce ga musulmi na sun zo sai sai wa'annan masu warin ɗabbin naɗin sun manta an daina wari yanzu annabi ya zo da tsafta a da ne balarabi ke ƙazami amma da annabi ya zo karantar da shi koma mai tsafta ba za ka ji bakin shi saboda akwai asuwaki an ce laula ana shiga suna asuwaki ko da yaushe ana wanki ana wanka ana wanki ina fatan fahimta to sai suna kallon wannan da sun san kazamai ne wannan kazamun kuma su ne da suke wani abun ana ta mamaki saboda sun ba Allah madaukakin dan haka jama'a talauci matsala ne babu shakka ba wani mai hankali zai inkan cewa talauci ba matsala bane talauci yakan iya hana wasu abubuwa amma bai hana basic abubuwa na addini talauci ba zai baka kai sadaka ba to na kudin sadaka sai da kai ta sabai subhanallah walhamdulillah wala ilaha haka sadaka kenan ina fatan fahimta eh to amma talauci ba zai hana yin sallah ba talauci ba zai hana azumi ba talauci ba zai sa tunanin kai koma kana zargin Allah madaukakin sarki ba domin ba haka salaf suka ma'amalanci talauci ba sun ma'amalance shi da bin Allah ne akan da gazgata Allah da yadda da cewa duk abin da ka gani daga Allah ne mai arziki daga Allah ne talakan ma daga Allah ne basarake daga Allah ne mai mulki daga Allah ne mara mulki duk daga Allah ne sun yi da wani imanin amma kai yanzu ka rasa imanin kana ganin wayanka ne zai yi kuma wayan wayo wani Allah za a sai mutum ya fara sallah kwana biyu wataƙila ma ko ta biyar bai yana sallar dindi ba wai sai ce shi ya ta yi ibada ma bai ga abin nan ba dan Allah idan mutum na son fallon da giri shekara nake yana yi a'a taro tun daga firamare ina fatan fahimta eh sai kai tare tun daga firamare bai shekara sha bakwai ko eh sha biyu six three three four nau kenan six three three four twelve plus four twenty kenan ko in ba matsala kenan tallan digiri wanda baka tabbacin zaka ci shi ba to wai kana nema abu a wajen Allah yau kai sati dai kana addu'a ko ta biyu ko wai ka ce kai hanzu ba gani ba haka ne ko ba haka ba in ko da matsalar da carry over da spill over da suwaye sai ga mutum ya shekara nawa PhD akwai wanda ke shekara goma sha yana yi haka masters ba zai gaji ba saboda yana son a bashi kwalace da shi doctor wani a ce wani professor wani ko a ce ai ya gama digiri holder ne amma wai ba zai hakura ba abin nan sai kaga ya kallafa abuwa har ya kuma yana zargin Allah yana zagin Allah wani abin nan kai da kunne na taba jin wani wallahi dai ba fa yaro bane ya haife ni ya yi struggle wajen yawa san wai ke cewa ka ni dai ya zan fasara abin ne wai yana cewa Allah kai in zaka bani ka bani kawai wai yana cewa shi ya gaji a kunne na nake jin wannan magana to kaga wannan in ya shekara goma yana addu'a saura sati ɗaya amsa mashi yanzu ya rusa addu'a shi ta shekara goma gaba ɗaya domin annabi ya ce Allah na amsa bawa matukar bai gaggawa ba sabon ka ce mai gaggawa sai ce gaggawa shine ce nayi nayi ba amsa ba to kuma banda ma rashin hankali ai ita addu'a roƙon Allah ba kamar roƙon mutum bane mutum ne in ka roƙa bai baka ba bai baka ba in ka roƙa bai baka in kai kai bai baka bai baka ba amma shi Allah matukar ka roƙe shi ka ci riba ka samu don ko ba a baka abin da kake hari ba to za a baka ladan wannan addu'a din Allah sa kun fahimta ita addu'a ba ta faɗo a gaban za ka ce ya Allah ka bani aljannar firdausul ala dan wasu ba aljanna suke roƙa ba to ka ce ya Allah ka bani kuɗi miliyan ɗari ina fatan fahimta to wannan cewa ya Allah ka bani kuɗi miliyan ɗari in da ka ce ɗin nan to ita ma ibada ce to kuma ka samu ladayin haka ɗin domin a cikin addu'ar ka tabbatar akwai Allah ɗin ka tabbatar da wadatar shi ka tabbatar da ikonsa ka tabbatar da jin shi ka tabbatar da sifofin da don haka ake baka lada a ƙarshen wannan addu'a din ina fatan fahimci wannan abu da haka ba irin arƙon mutane bane kai ka ce kai ba a baka ba ka fasa dan adam ne ka je bai baka ba ka je bai sai ka ce wannan ba zai ba sai ka fishi amma ba wa Allah haka da haka jama'a talauci bai hana ibada sai dai in ya gwatsa da mene da jahilci to Allah karba mu da jahilci da haka in wa mu saba da ibadunmu sallah kakka ce talauci hana ka kakki ce girki ko wani aiki a gida hana ki sallah ko kuma talauci ko yara a lokacin sallah dole a yi shi lokacin azumi dole a yi lokacin wajibai dole a yi wayan abubuwa ɗin haka salaf suke kula da wannan abin allah zai samu dace jawa kun fahimta ko yake cewa yake cewa ko kunna nusalli ma'a rasulullah fi shiddatil har mun kasance muna sallah tare da manzon Allah a tsananin zafin rana fa idza lam yastadi ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard idan ɗayan mu ya zama ba zai yiwu ya tabbatar da goshin shi a ƙasa ba kun fahimta ya zama ba zai lam yastadi an yumakkina jabhatahu ba zai tabbatar da goshin shi a ƙasa ba ba sadda saubahu sai ya sa tufafin shi a ƙasa sai ya ɗora goshin akan tufafin nasa fasaje da alaihi sai sujuda akan wannan saboda ya rage wa kanshi zafin rana to kun ga wannan abu ya tsananta kware da gaske ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace to kun ga wannan hadisi na kan da muke nan ya halasta mene mutum ya sa wani abu zai rage mashi zafi na rana ya halasta ana zafin rana ka zuwa kai sallah sai ka sa mene carpet kai sujuda akan ta ko ka sa mene tabarma kai sujuda akan ta kai ma ba zai ba sai ka cire hularka ka dora goshinka akan ta ina fatan fahimta in kuma irin mai bulun-bulun abu ne ka sa ko kuma rauninka yana dauka jawo shi ka sa a ciki duk ya halarsa kai wannan abu wasu malaman ne suke gan cewa wai hakan bai halarsa ba amma gaskiya ba wannan hadisi karai yana rubutun kuɗi wannan magana wa'annan malamai ɗin ala samu dace to malai ke cewa babu si babu tabkiri bi salatil asr babun zai mana bayanin musahabbancin a yin gaggawa yin sallar asar da lokacin ta ita ma ana so a yi duk da mun kanta tana lokaci guda biyu to amma yanzu ana so da lokacin ta yi farko farko kai kamar da muka yi na sallah azhar din kenan ina fatan fahimta sai dai a wani hali in wanke shine lokacin da ya zama akwai tsanin zafin rana an so a ibradi amma lokacin da ake normal da an yi lokaci yayi a maza a yi wannan sallah din kuma ina kira ga iyaye ku ji wannan iyaye ina kira kuma ga masu koyar da yara aiki a ma'aikatu kai ne shugaba ogana kanikawa kai ne ogana masu walda kun fahimta kai ne oga tela kai ne oga wani da ake cewa wajen abin nan to ka koya ƴaƴan da mutane suka kawo maka kai masu koya masu ka koya masu bautar Allah madaukakin sarki duk aikin da ake ana ƙyar ana kiran sallah sai ka ce ka kwaje kwaje kwaje kuje mi sallah tukuna da kai da su duk kuyi wanda ya ƙi sallah ɗin ka hukunta shi fiye da in ya karya wani abu ba daidai ba ka hukunta shi kai wannan sallar ta fi wannan aikin da kake ina fatan fahimta ku koya masu wannan sai ku ga albarka ta yi waita a cikin zukatansu sai ku ga inna salata tanha an fahsha'i wal munkar kuma kun zo da su kuna koya masu kaga kaiwa ne ka san farlan sallah ce ya mala ya suke cewa ya oga ko wallahi oga ban sani sai ka ce to guda kaza ne kirga kaza kaza lokaci kaza ko koya musu wani abu din tele ne kai ka koya ɗaliban ka suke koyan aiki a wajen ka irin wannan abun muna kira ku taimaki kanku ku taimaki al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku taimaka wajen tarbiyyar ƴaƴan musulmi ina fata an fahimci wannan abun haka makarantu da ake da su na boko sai ga an sa makaranta ba za a tashi ba sai karfe biyu ko ba za a tashi a yi sallah ba yaran duk suna jin sallah malaman duk sai su fito shi sallah wasu daga cikin masu yin sallah din wasu kuma ana nan in sun ta yaran so shi sallah ko shi bai shi sallah ba kenan har fan makarantun da suke da alaka da sunayen musulunci za ka samu haka suna nan da yawa haka to sallah dai ita ce mafi mahimmancin dukkan al'amari a wajen musulmi ina fatan fahimta ka a ce eh to ai sallata lokaci in kai karfe biyu da rima ta yi eh amma ba haka salaf suke ba mu mun ce salaf muke bi to salaf ya suke yi mun ji cewa in aka kai sallah biyu da rabi aka yi ta yi to amma haka salaf suka ringa yin sallah ba haka suka ringa ba mun kanta a makonni suka wuce ko mugira ya je wa khalifa lokacin shi inkari dan me ka jinkirta sallah ba wai ta a lokaci bane amma bai yi ta a farkon lokaci bane da haka ku masu makarantu kun sa wa aisha wane ne abdullahi wane ne suwaye da suwaye duk ka sa musu to ina ganin duk abin da ya kamata lalle ilallan ku ringa nuna cewa sunan musuluncin kuma a aikace din Allah da ya samu dace wannan jawo hankali na kenan Allah taimake mu malaci babu sibabit tabkiri bi salatil asr babu da bayanin mustahabbancin a gaggauta yin sallar asar ita ma قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحول السند وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي malam ce haddathana qutayba ibn sa'id malam qutayba dan sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana layth ne ce malam layth ya ba mu hadisi qala muslim ce wa hawwala sanad ma'ana ma'ana wani ha'un ke wani hasa bai din nan ko ko ha karbi ko ma baya din nan to ma'ana ta shine ya canza wata hanya ya tsaye da wannan nan zai zo ya hada su aure a gaba قال حدثنا محمد بن رمح يتي مالا محمد بن رمح يا بام حديثي قال أخبرنا الليث to kun ga can laitu aka kawo shi munakkar nan kuma aka kawo shi mu'arrab da alif da lam duk ɗaya ne sunan lait kan ce lait a sami ba alu da lam akan ce al-laitu duk mutum ɗaya ne shine laitu ibn sa'ad al-misri mun shan tarihin shi a baya an ibn shahabin shi ya samo daga ibn shahabin an anas ibn malik daga anas dan malik annahu akhbarahu ya bashi hadisi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kane sallil asara ya kasance na sallal asar washamsu murtafi'atun hayya alhalin rana tana sama tana tana sama hayya tana nan da ranta ma'ana mai hayya din shine lam yukhalidaha launin ghayru launiha shine ga ta nan babu wani kala da ya goge ta wanda ba nata ba ma'ana wannan yelo da jajajen bai fara taba ta ba wasu kuma suka ce wa shamsu hayya abin da ake shine rana a lokacin tana da sauran zafinta ba ta sanyi ba tukuna to duk a wani lokacin zaka cewa eh a wani lokacin zaka akwai zafin ranar sannan kuma kalan na nan fiyo ba ta wani abu ba malam ce fa yace fa yadhhabu zahib mai tafiya ma zai tafiya ilal awali zuwa awali al'awali wata unguwa ce wajen garin madina an ce ta kai kilomita biyu in ba na manta ba daga cin garin madina ko kuma suka ce wasu ce ta kai mil hudu ma ba mil biyu ba a takaice da mafi karanci ta kai mil biyu tsakanin ina garin madina ina daga da awali din kamar mu ce da ganin zuwa ina kenan mil biyu pizza za ta kai zuwa pizza bai kai mil biyu ba aiko daga kwangila zuwa nan zai kai mil biyu hanya zai kai mil biyu ba fa kilomita ba eh ya fi kilomita da yawa ba to al'ayi halin shi ne abinda ya samu ke so na maka shi ne za su yi sallah kuma tafiyar da ake ba a doki ba abin nan mutum ya taka har ya kai waccan anguwar ta awali amma lokacin rana tana nan bata canza ba kala bai shige ta ishara akan me kenan manzo Allah ya sallal asa da wuri daga lokacin ta yi ake yi kaga annabi ya kalli wancan lokacin da mala'ika ya bashi bane mene na lokacin da rana inuwa mutum ta ninka gida biyu ta fara yalo yalo din nan ina fatan fahimta kenan sai fahimci wancan lokaci na fara lokaci ne mene kamar da malaka ce laluri wani uzuri ya kama an kai a lokacin kayi amma lokacin da ake so na musu sahabi wanda manzan Allah ya dawo mai yi da kuma sabai sai kai daga tabi'ai shine a farkon lokacin ta da ya fara ina fatan fahimta mun ji kuma farkon lokacin shine daga lokacin da ino ka tai tsawon ka daidai aka samu zillin zawal to shikenan al'asar ta yi ya halasta a sallah lokacin Allah samu dace mun sha fadakarwa agogo ba mu dogara bane musulmi su koyi ya ake san lokacin sallah ilmanci da inuwa ce ake gane azhar da al'asar magariba kuma faduwar rana isha kuma shafaki asuba kuma fitowa alfajir shikenan kawai da agogo na ai mun sha baka da ne mun ba ni kan kalanda ko wannan timing committee da ake da shi na kalanda mun ce wannan ba madogara bane kuma ni da kaina na taba kiransu surga suka ce wannan ba madogara ba ne su sun fayin suka sun kwasanto da abu ne ko ba ka ce sun yi laifi ba ina fatan fahimta amma masu dogaro a kanta su ne masu laifi amma su sun matso maka da abin kusa ne sai kai kirdado kamar na'urar ganin wata da ake ita ba madogara ba ce ita amma tana indicating tana ganin nan ne kamata ka duba to don an yi amfani da wannan an kusa da shi ba laifi ba ne wannan ina fata kun fahimci wannan abin amma a dogar akan wannan kalanda babu shakka wata mutane su ku salloli ba a lokacinsa ba ko dai lokaci bai yi ba galiba mutane sun ga sallah kan haka na ga muku ni da kaina na ga lokaci la'asar bai ba na kira su akwai lambar a ciki bayan Allah ina gari kaza da kaza ne ga lokacin da kusa kuma ga abin da na auna ban ga yayi ba suka ce mun gode mu ba mu dama mun kusanto da abin ne amma ba mun ce kekere ke haka mun yake ba abin da kuka gani ku yi aiki da shi eh gaida ce ba wai hanya da haka kun fahimta tubu sun kubuta yawa don kawai ne jela ce ai mu wasu kalanda ne suka samu kai sallah ba lokaci kaza ba ruwansu kuma Allah ma bai dora maka bin kalanda ba ya dora maka bin qala Allah wa qala rasuluhu ne Allah samu dace sai yake cewa fa ya'ti al awali sai zo awali sura anguwa ce wa shamsu murtafiya har yanzu rana tana nan a sama walam ya zurfi kutai ba amma shi kutai ba a tashi rabbi ce faya tiyal awaliya ba kun ga bukhari muslim da malamai guda nawa anan malamai guda biyu akwai kutai ba ibn sa'idin akwai muhammad ibn rumhin ko to shi muhammad ibn rumhin shine kawo faya tiyal awaliya amma shi kutai ba fa bai ambaci wannan ba to wannan kuma ba faɗa ba ne a cikin su ziyarar tarawi makabula wancan ya haddace kai baka da ce wannan ba zai tura nashi karatun ba Allah samu dace to imam muslim ce qala haddathana harun bin sa'id bin aliyu qala haddathana bin wahab qala akhbarani amr amr an ibn shihab an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yusalli al-asr bi mithlihi sawa'a malam shi haddathana harun ibn sa'id bin aili malam harun dan sa'id bin aili ya ba mu hadisi قال حدثنا ابن وهب يتي ابن وهب يا بام حديثي قال اخبرنا امر يتي امر يا بام حديثي عن ابن شهاب ابن شهاب عن انس دغ انس ابن مالك الله قرا مسيردا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للي منزن الله تيرا دا من الله ثبت ا gare shi kana yusalli al-asr ya kasance yana sallar al-asr bi mithlihi sawa'an da irin wacce ruwaya da ta gabata keke da keke cewa fa ya atiyal awali wa shamsu murtafi'a malik cewa haddasana ya habini haya qala qara'tu ala malikin an ibn shihab an anas bin malik qala kunna nusalli al-asra thumma yadhhabu adh-dhahibu ila quba fa ya'tihim wa shamsu murtafi'a malik ce haddathana ya habini ha malan yahya dan yahya at-tamimi ya bam hadisi qala qara'tu ala malikin ya ce na yi karatu wajen imam malik imam darul hijira ina fatan fahimta to kunga imam malik da ake cewa malamin fiƙi shine shugaban malikiya yanda ake cewa ko ashe malamin hadisi ne yanzu kai kana jin haushin malamin hadisi kuma ga shi malik malamin hadisi to kaga sai ka hada hada malikun kenan sai ka jawo su gaba daya a cikin bukhari akwai hadisan malik muslim gashi muna karanta cikin abu dauda duk littafan nan zaka ji haddasana malik ko akbara ko qara'ata ala malikin duka zaka ga jin malik ya zo abin nan da haka malam imam malik min muhaddith fuqaha yana ga cin malamin fiqh ko malamin hadisi kuma thiqa sabat shi sa imam bukhari ma idan yana ta Allah akbar kun ga wancan dan gidan ta gumin dr gumin ya ta zagi bukhari to amma sun ka duba da bukhari ke girmama imam malik idan har yana da hadisi wanda ya samu ta hanyar imam malik bai kawo wani hadisin ko da yana da su daban sai ya fara kawo na imam malik ɗin tukuna amma wani yana cewa wai ba abin nan bane bola ce malik ya watsar to ai galibin da yau hadisan na malik ne ina fatan fahimci wani abu kuna ji ko a salaf a magabata kudama'u ba fa a rikici akan tsakanin malaman hadisi da wani abu malaman hadisi su ne malaman fiƙi malaman fiƙi su ne malaman hadisi to ta yaya za ka yi fiƙi ba hadisi allah sa kun gane don allah ina za ka tuka mota babu stiyari da ina za a je ba inda za a je ko da ka da kiki kiki ka abin nan kai baka nake ka haɗa ka haɗa ba za ta tuku ba don haka ba yadda za a yi fiƙihu babu hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya min da a yi sallah babu hadisi kuma hadisin nan dole sai malamin hadisi ya shigo ya aiki fa sai ya ce maka wannan ingantacce ne ba ingantacce bane don haka yadda malamin fiqh ke bukatar malamin hadisi malamin hadisi bai bukatar malamin fiqh haka nan domin dole sai an tantance maka hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba sannan sai ka fara gini akai ina fatan fanci wani abu amma yadda aka zo aka raba duniya biyu aka ce fuqaha muhaddisuna kaza kaza dole mun yadda cewa ko wanda daga baya kamar da imamu khattabi ke faɗa wasu koma hadisi tsakaninsu da shi shine su haddace kawai jam'ur wayat ba su ake magana ba in ana maganar malaman hadisi ana magana irin su imam bukhari ne irin su imam muslim ahmad bin hanbali irin su imam ibn maja da irin da sauran malamai da suke malaman hadisi ne kuma suna istinbadi hasil da fanta rubuta ma fiqhu ne a ciki sai dai ba fiqhu mujarradi ba Allah samu fahimci wani abu Allah samu dace malik ya cewa karatu ala malikin na karanta ga malik shi kuma yace an ibn shahabin daga malim ibn shahabin an anas ibn malikin daga anas dan malik radiyallahu anhu ma Allah kara masa da kale ce kunna nusalli al-asr mun kasance muna sallar al-asr fa yadhhabu zahibu ila quba mai tafiya har zai tashi tafiya je masallacin quba fa ya'tihim ya same su washamsu murtafi'a alhalin rana tana nan da sauran zafinta ita ma ma'ana rana tana sa ba ta ƙasa ba tukura jama'a na fatan fanci wani abu hayyu ita ma ƙobade tana ɗan tazara tsakanta da ina da garin abin nan a wake da suna cikin garin madina wallahu musa'al malam ke cewa ƙala haddasa yahya ibn ayyuba ومحمد بن صباح وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر وقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ما مسيتي حدثنا حبنا أيوب تو صلكيته مالك قال حدثنا حبين حيا قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر مالك حدثنا يحيى بن حيا مالا يحيى أي حيا بام حديثي قال قرأت على مالك يتنا كرت وجن مالك عن إسحاق دق إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك دق أنس مالك قال يتي kunna nusalli al-asr mun kasance muna sallar al-asr thumma yakhruju al-insanu ila bani amr bin auf sai mutum ya tashi fita zuwa ga wata kabila mai suna kabilar banu am dan auf fa yajiduhum yusalluna al-asra sai same su su kuma suna sallar al-asr a lokacin ma'ana su a lokacin mene sun dan jinkirta ba su yi daidai da wancan wanda suke saurin yin sallah din ba an fahimci wani abun ko na'am مالك قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن صباح وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلى العصر فصلوا العصر وقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا, إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا مالك تيوا حدثنا يحيى ابن أيوب yace malam ha ibn ayyub ya ba mu hadisi wa muhammad ibn sabbah da malam muhammad dan sabbah wa qutayba da malam qutayba wa ibn hujr da malam ibn ali ibn hujr wannan malamai nashi guda nawa kenan guda hudu gaba ɗayan suka ce haddathana isma'il ibn ja'far malam isma'il dan ja'far ya ba mu hadisi shi kuma an ala ibn abdurrahman daga al'ala dan abdurrahman annahu dakhala ala Anas bin Malik shi ala din ya shiga wajen Anas dan Malik Allah kara masa yarda fi darihi bil Basra a gidan shi dake garin Basra hinan sarafa min adh-dhuhri lokacin da ya sallame sallah daga sallah azhar shi al-Ala dan Abraham din kenan wadaru bi jambil masjidi gidansa kuma yana gefen masallaci gidan Anas dan Malik din kenan falamma da kalna alai lokacin muka shiga wajensa kale sai ce asallaitum al'asara hakuyin sallar al'asar ne mewa lokacin da ya makance kenan fa qulna law sai muka ce ai inna man sarafna sa'ata min adh-dhuhri yanzu nan muka gama sallar azhar ai kana magana al'asar kaga wani sun me kenan sun jinkita azhar din kenan har zuwa karshe karshen lokacin ta kenan kaga to sun sallah ta yi ina fatan fahimta amma bari mu je raddin da sahabi zai masu kale sai ce fasallu fasallul asar to ku tashi ku sallar al'asar fa qumna sai muka tashi fasallaina muka yi al'asar falamman sarafna lokacin da muka sallame sai kala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naji manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya kule na cewa tilka salatul munafiki irin wannan sallah ita ce sallar munafiki yajlis yarqubus shamsa sai zana yana ta wasu abubuwan shi ya rukubu shamsa yana gadin rana yana nena ƙaƙas yana aiki yana aikin shaka yana kallon rana kai ya akwai ɗan saura sai ci gaba saura yana ci gaba sai ya ga kamar rana zai tashi ma zai alwala ina fata kun fahimta shine tilka salatul munafi sallar munafiki kenan in ji manzon Allah wannan hadisi ne marfu'i daga Anas cewa ya jilisu mutum zai ci gaba da harkokin shi yarqubu shamsa yana kallon rana kar ta faɗi bai sallah ba wato ya da shi musulmi ne kuma ya da zai kula da sallah din ba zai ta a waje ba amma dai ba zai ta a lokacin da yafi kamata ba yana nan tunda an ce ai in ma kai a wancan lokacin ta yi to shi ma sai in an yi a wancan lokacin din ina fata kun fahimta sai annabi yake cewa a yarqubu shamsa hatta idza kana bainan qarnai shaytan har sai rana ta zo tsakanin kahon huna guda biyu na shaytan ta yi jaɗin nan tana tana harin ta faɗi kama sai mutumin ya tashi shi mai munafikin fa na qaraha arba'an sai caccaka ta goda hudu kawai tsatsage shi na na quratan shine tsatsage sai tsatsaga sallar raka'a guda hudu annabi ce la yadhkurullaha fiha illa qalila zaga ba zai zama yana ambatan Allah cikin sallar ba sai dan kadan shaf shaf zai mu zai sallah wallahi har yanzu ba ma wai masu sallar munafikai din a wancan lokacin ba za ka samu musulmi yanzu a farkon lokacin amma nan kar suke Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allah assalamu alaikum akwai masalatan da aka suke sallah la yadhkuruna Allah illa qalilan matsala kuma ta duka bangaro guda biyu ne bangaren limaman babu gogewa akan limancin babu gogewa akan cewa ba san responsibility da ke kansu ba na sha wannan magana babu gogewa in aka ce wani liman zai zama gogagge ne ya san hukunce-hukuncen sallah yadda ya kamata ya san kuma ɗabi'u da halayen mutane da aka limanci ba wai hadda ba ne kawai malam usazu balle ka ce ana riga wani haɗa hadda ba ta ce kawai ba kun fahimta gogewa ce to matsala ta farko kenan rashin gogaggun limamai na biyu kuma daga cikin rashin gogaggun limaman shine su ma mun su ma suna da matsala duk wanda ya zaje musalla lafiyayya mai kyau sai suna guna guri ka ɗauka hadisin da ko mukanta ko mukanta annuwar annabi sallallahu alaihi yake cewa sahabbai suke cewa manzo Allah mun kasance na hazuru salata rasulullahi sallallahu alaihi muna kirdadan sallar mazala muna muna estimate dinta yace muka ga sallar azhar yakan kanta kusan kaman a ce aya 60 ne a raka'a farko a raka'a biyu kaman aya 30 to wani liman zai kanta aya talatin yanzu ma musu ci gaba da bin shi ba ma sittin ɗin da maza Allah ke karantawa ba kun fahimta la'asar ita kuma rabi kwata-kwata haka to shi za ka ce salaf sai ku kalla ya annabi mu'amala annabi ya ce ku sauƙaƙa sallah to amma shi yayi sai mu kwaikwayi inda yi ɗin ya ce a sassauƙa shi ne a ta kanta ƙullo na falaki na ina ɗaya na karkausara in an kanta sallah ta yi kuma shi ma yakan kanta irin haka a wani lokaci ɗin amma ba shi ne galibin abin ba jawa na fatan kwanci wani abu Allah da shi kyauta to sai mu annabi ke cewa irin wannan mutumi zai kin sallah sai bari na gadin rana sai ga ta wannan abin kama fara qara arba'an wala yadhkurullah illa qalilan baya ambatan Allah sai dan kadan don haka wannan hadisi akwai sauran bayanai da mas'alolin sa insha Allah za mu ja barkin lokaci ya kure sai Allah kai mu gobe sai mu tashi daga inda muka tsaya abin muka faɗa daidai Allah kawo mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah ka haɗa fuskokin mu aljanna fi daus ala Allah bukatun mu da muke da su a wajen ka duniya da kiyama Allah ka biya mana ya Allah duk wasu matsaloli muke fama da su Allah ka mana maganin su Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu Allah ka saka mana albani da alkhairi Allah ka zira su albarka abin da ya bari na makaranta da da'awa Allah ka sa albarka ka tsare masa da tsarewarka ya Allah da mu zai wani tsala Allah kai mana maganinsa ƴaƴanmu da matanmu Allah kai musu albarka ka kare mu da mu da su gaba ɗaya daga sharrin shaitan اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله يا كي تسوي حجاجي